ga tambayoyi kamar haka wannan ta ce allah ƙara wa malar lafiya ni ne ni da mijina muna rike da wacce ta musulunta na haɗa ta da yaro na to idan na tashi zan sa su aiki sai mai gidana ya ce in daina sa yaransa aiki in dinga sa wannan yarinyar da ta musulunta wai ai saboda daman su arna sun saba da aikin bauta da aikin wahala kuma malam yana zuwa tafsir ɗinka na maza ko za a taimaka a ja hankali na gode da wannan sai ka ajiye mana in Allah ya sa ya zo yana gaba gaba kun ga sai ku bani tambayar yanzu wani abin da ya daidai ne wannan zalunci ne ka yi abin kirki yarinya ta musulunta ka kawo ta gidanka shikenan sai ka bar 'ya'yanka su zauna ba sa aiki sai ita ce mai bauta ki saka su aiki idan 'ya'yanki ba su miki aiki ba ba ki sani za su je su yi wa duniya a waje duk uwar da bata sa 'ya'yanta suka yi mata wahala ba to alkawari ne a rayuwar duniya sai sun je sun yi wa wasu wahala idan mace ce sai ta je gidan wani ta yi wahala in namiji ne sai ya je gidan makota ma ya ya musu wahala kuma wannan zalunci ne ku sa 'yar wani 'yar wata kawai don ta yi kalmar shahada kun ajiye ta kuma da ita a bar bauta kuna abar bautarwa kuna bautar da ita da aikin wahala ba daidai ba ne Allah shiri mijinki Allah ya sa ya gane wannan ta ce da fatan an wuni lafiya Allah ya ji kan iyaye a malam yaro na ne yake ɗauke ɗauke da shaye-shaye to malam a taimaka mini da addu'a Allah ya sa ya daina Allah ya sa ɗanta ya daina sata, Allah ya sa ɗanta ya daina shaye-shaye. Bangiji Allah kada ka jarabe mu da ‘ya'ya masu sata da ‘ya'ya masu shaye-shaye, Allah karka jarabe mu. A hakikanin gaskiya akwai ciwo kwarai, ka haifi ɗa ya zama yana sata kayan mutane, akwai abin kunya wallahi. Malam ina neman taimakon addu'a. sai an gyara maganan aure na sai a zo a fasa idan komawa na gidan mijina ya yi sai abin ya gagara a yi addu'a idan alkhairi ne allah ya sa in koma idan kuma ba haka ba ne allah ya zaɓa mu mafi alkhairi wannan baiwar allah ta zaune zaman gidan ya ishe ta ta da ku ina jiye miki tsoron karki yadda ki shiga wannan layi yanzu kin ga da kanta take cewa ai mata addu'a ta koma gidan aurenta Allah shi kadai ya san me ta je ta yi ta lalata auren na shayi muku a karatu kuma ba zan daina gaya muku ba yawanci ko mata tunaninku gajere ne wannan mamar taki da kika kina son ta kina son ta mahaifiyarki ko ita ma fa zaman aure take yi ita ma tana karkashin mijinta waye mijinta babanki hidima take yi da ayyukan wahala take wa mahaifinki in kika kuskura kika kashe aurenki kika dawo gidan nan to za ki takura wa mahaifinki akan matarsa kin sa musu ido kin matsantawa babanki akan matarsa kin matsantawa mahaifiyarki akan mijinta dan abin da mace take yi wa mijinta mahaifiyarki ba za ta iya yi ba saboda akwai kunya ga yarta uwa uba ma kin taho musu da jego da ƙananan yara masu fitsarin kwance wata in ta zo ta yi yajin ko ta kashe auren sai dai kiga ya'ya biyar a bayanta inda za su kwanta ma tashi hankali ɗumamen su na safe ma sai sun riga 'ya'yan gidan kawo kwanon ɗumame suna jira kin ɗaura babanki nauyi mijinki kuma ba zai turo ko ƙwayar masara ba sannan uwa uba wata uwar fa sai an yi haƙuri wallahi fada za ku yi ta da ita akwai uwar da wallahi fada sosai hafur fada ta mai da ke kamar kishiya aikin banza kin zo kin kashe aurenki kin zo kin takura mana yayyanki su ta miki fada a zo ana miki gorin abinci ana miki gorin banɗaki sabulun wanka ba zawarar da ta kashe aurenta wallahi sabulun wanka gagaranta yake ballantana katin waya kam daman kullum wayanta ba kati to ina za ta samu mai ba ta katin ta kashe auren in aka ci rashin sa'a wayarta ta sullube ta fada ruwa a bokiti ita kam yadda ya kasanta ta bi lahira shi kenan ba ta da kudin gyaran waya haka za ta zauna zaman kaskanci zaman zawarci baya da daɗi sai dai in ya zama dole zaman zawarci zaman ɗorawa uba wahala ne zaman zawarci zaman takura wa iyaye ne musamman a wannan zamani da ci da sha yake da wahala musamman a wannan zamani da abin karyawa ma tashin hankali ne kuma ba za ki gane wannan ba sai ran da kika yi bakuwa ta zo miki da 'ya'ya biyu uku abin da za su karya kaɗai ya ishe ku tashin hankali ku tausaya wa iyayenku ku yi tunani kafin ku kashe aurenku ku daina zagin mazanku ku daina alfahari wa maza ka sake ni in ka sake ni sai me sai in tafi gidan ubana akwai lokacin da gidan uban naki zai gagare ki zama yarinya karama sabon aure ba hankali bincike ya nuna ba mata masu rashin hankali irin ƙananan yara da ake aurar da su su ta fitina a shaƙe wuyan miji in ka isa ka sake ni kai ɗin banza kai ɗin wafi ka sake ni in tafi gidan ubana an ce ma ni ba 'yar gata ba ne to me in ka sake ni aikin banza aikin wafi wallahi tallahi na gaji da abin da kake min ni ba zan yadda ba ni sai ta fashe masa da kuka wai sai ya bata takarda in ya bata takarda kuma tana karba da ta ga cewa ya sake ta to sabon kuka ne kuma zai zo yanzu yanzu sake nin kai akwai mijin da ya kawo min karan matarsa yace malam ta zage ni ta ce in sake ta ta zagi uwata ta ce in sake ta ta sha min kwala ta ce sai na sake ta ta ki min abinci ta ce sai na sake ta duk rashin mutunci na sama da na ƙasa ba wanda ba ta mun duk sai na sake ta yace yau malam gashi na rubuta takarda na sake ta ta zo ta tsare ni ta ce yanzu kai daman za ka iya saki na yanzu baban ummi daman za ka iya saki na sai ce ba ke kika ce na sake ki ba sai ta ce ai ba da gaske nake yi ba shi yasa na sha gaya wa maza a karatu dan mace ta yi zuciya ta ce sake ni sake ni ka yi dariya ka rabu da ita kawai ka ce je ki haɗa min shayi kawo zan sake kin kawo kawo shayi in ka sha shayi in kana da yan dubu biyar miƙa mata ka ce sai na dawo to har da wahala to na gode sai an ji ba ka kace zancen ka kashe zancen ba hankali za ta yi ta alfahari ta ce a sake ta wallahi wannan mutumin ya ce shi abin ya dame shi ya ce wai daman malam haka mata suke na ce kaɗan daga cikin halin mata kenan in baka san su ba za su baka mamaki kuma wallahi ko mahaifiyarka ce za ta iya zuwa ta tafka baba ya za a yi sai haƙuri ya ce yanzu yanzu a shaida man kina so na ta ce yau a duniya akwai wanda nake so irin ka ya ce to duk maganganun da da- da- da- da- da kika yi mun fa ta ce "Ka- kai ko wallahi kamar ba namiji ba yarin ta ce dai Allah ya sauke Allah ya shirya ku maza ku yi haƙuri da matanku ku yi haƙuri da su ku yi haƙuri da yawan yawan masu da'awar a sake su a sake sun nan ba da gaske suke yi. wasu da gaske ne amma wasu ba da gaske suke yi. ai musu haƙuri in ta zage ka ta ci mutuncinka fita waje ka nemo gashashen tsire mai kyau ka kawo mata da madararta mai kyau tafi ɗakinka ka sa sakata kai kwanciya can bayan ta gama cin tsiren ta sha madarar za ka ji ana kwan kwan kwan kwan kwan kai shiru za ka ji ana kwan kwan kwan kwan kai shiru in ta buga ta buga za ta buɗe bakinta ta ce ka buɗe mana ina da magana ne da kai ina da magana da kai to in ka ji mace tana haka to ta zo ba da haƙuri ne tashi ka yi haƙuri buɗe sakata kunna wuta ka ba ta wurin zama zauna kusa da ita kai shiru ka fara kuka kana zubar da hawaye kai din namijin tukunna wallahi wallahi kafin ka gama zubar da hawaye ta fashe maka da kuka za ta baka bayanin cewa da na sani ta yi ta zo ta baka haƙuri wannan abu ya riga ya wuce a rufe juna asiri da zai maimaitu ba lafiya lafiya zabi sun gama kaho tsiranka na dubu ɗaya da ɗari biyar da madararka ta ɗari biyar ta biya maka bukata 2000 only wata ta ce tab me ya fi raina cin tsiran mata duk wanda matarsa ta fitine shi ga yadda zai maganinta kajin bakin titi ga sassun nan masu maiko da tsire mai ɗan kyalkyali-kyalkyali mai karago wadatacce ka kawo mata ka sha mamaki sai kaga canji a gidanka to mazan ne na wannan zamani su ma ba su gane ba sai zuciya a rinka musu irin wannan wazi ko yawwa Bala tambaya ta a nan shine ta ce tun ba mai aure ba muna jin ana cewa Allah yana tsine wa matan da ta ɗaura ciwo shimfiɗar mijinta to malam me kuma hukun- hukuncin mijin da yake cewa ba zai nemi matarsa ba sai dai ita idan ta neme shi kuma a hakan ma idan bai ga dama ba ba ruwan shi da ita idan kin share shi kika rabu da shi na kwanaki kuma sai ya zo ya tafi shi da kai a ƙi samun zaman lafiya a ƙi samun nutsuwa don allah malam idan har hakan ba kyau a taimaka a yi mana jan hankali a tafsirin maza ko keke ba za a ja naki hankalin ba wannan wata basarakiya ce ina ganin sarauta take ji da shi um, yadda al'amarin yake shine a zama na auratayya kowane ɗaya a cikin ma'aurata zai iya neman ɗaya ba abun kunya ba ne in mace ta nuna buƙatar daga namiji ba komai ba ne in namiji ya nuna bukatarsa ga mace ba laifi ba ne balma hadisai da yawa sun yi bayani akan annabi ya ce namiji shi zai kirawo mace shimfiɗarsa idan da'ar rajulun ra'atahu ila firashi da wahala ka ga hadisin da aka ce idan mace ta je shimfiɗar mijinta sai dai ka ji ana cewa idan namiji ya kira matarsa to wannan fikihun hadisin yana nuna mana maza in suna da bukata su ya kamata su yi wa mata magana su zo shimfiɗarsu wannan ababin ya kamata kenan ababin ana zaman lafiya ya za a yi ya danganta ga irin yadda ka sabarwa matar wani bakinsa yake buɗewa ya yi magana wani kuma 'yan dabaru yake da 'yan wasanni in yama yana mata wannan wasanni ta sani wani kuma ya dai san hikimomin da yake yi wajen neman matarsa su a junansu ko ba a yi magana ba kawai sun san wane yana bukatan wane wance ko wance tana bukatan wane ita ma macen akwai wadda magana take yi akwai wacce wasanni take wa mijinta da ta yi masa ya san cewa tana bukatarsa akwai wanda kaza ne kowa akwai abu ne na kunya da ba sai mutum watakila ya buɗe baki ya ce kaza ba kuma ku yi haƙuri ku karanta namiji kafin ku yi aure namiji sau da yawa yana da faɗin rai namiji sau da yawa yana da jin mulki da sarauta namiji sau da yawa yana da kifaɗi zai yi laifi amma laifin nasa ne ko shi ne da kuskure ba zai ya karɓi laifi ba in kin fahimci namiji haka yake kin wuce shi kin gama da shi shawara ta anan ke yar uwata ki hakuri tun daga yadda ɗabi'ar mijinki yake dan auren ki ya zauna dan a zauna lafiya ke din ki je wajen shimfidar tasa kawai ki kai kanki ko da ba ɗakin ku ɗaya ba ki kai ki kai kanki ɗakin in bai da bukatar ki shikenan inda bukatar ki shikenan ba shikenan ba durkusawa da ba gajiyawa bane wata ta ce in naje kora na yake yi na ce to kin ga ke kina da uzuri kin je ya kore ki sai ki zaman ki a ɗakin ki duk zan da ya buƙace ki ya zo ya kwankwasa kofa ya kira ki tunda in kin je yana cin mutuncin ki yana kore ki shari'a kuma bata ce ki je a wulakanta ki ba hadisi ya zo ya yi magana namiji idan ya nemi matarsa haka annabi ya ce ya nema kenan namiji ne kamata ya nemi matarsa a iya karatu na iya abin da na sani hadisan da dan yawanci na karanta idan namiji ya nemi matarsa koda tana kan raƙumi ne in namiji ya nemi matarsa koda ta ɗora tukunya ne kun ga annabi cewa yake in namiji ya nemi matarsa ya nemi matarsa ya nemi matarsa ashe namiji ne yake neman matarsa shikenan kin samu hujja kin samu dalili to amma in namijin wannan zamani ne yana da girman kai wallahi wani sai ki shekara bai neme ki ba akwai kisa kisai da muka samu irin wannan wani ya ce wallahi in dai ni zan neme ki sai mu shekara ɗari ba za ki gani ba to kin ga wannan kin gamu da aiki abin da yake nufi ki je ki neme shi ke shikenan an gama me na tada hankali to ita wannan mai tambaya ta ce wai ita ma tana share shi yau mijin za ki sa tsintsiya ki share wai in ta share shi ta yi banza da shi to kuma sai ya zo ya ta faɗa saboda ta share shi ta daina zuwa shimfiɗarsa ba zaman lafiya a gidan to kin ga ashe mai rauni ne mabukaci ne ki daina share shi ki haƙuri Allah miki albarka ki wankanki ki gyara jikinki je ki ɗakin nasa in ya kore ki ki ce baban wance ka ga na zo ka kore ni yau kaga ranar na zo ka kore ni kaga kaza na zo ka kore ni to zan zauna ɗaki na dirrar da kake bukata ta ka je ka kwankwasa kofa kofa ka kira ni zan zo amma na daina zuwa kana wulakanta ni mun yi wannan yarjejeniya da kai in zo ka kore ni sai ka ce jaka yau na zo ka kore ni ba zan iya ba idan kika yi wannan baki saba wa Allah ba to amma in bai kore ki ba fa ki kwanan ki a ɗakin mijinki ya fi kwana a ɗakin keke kadai wata kuma matsalar cewa ta yi ya ce kyatta kuskura ta zo masa da goyo ɗakinsa ita kuma mai shayarwa ce ta ce yau na shiga uku ya zan yi da wannan jaririn ita kuma jaririn ta kullum yana makale da ita a jikinta yake kwana to Allah ya jarrabe ki da miji shi kuma baya son jariri wai dai ki tukwikwe yaro ki je ki rufe shi a daki ya ci uban kuka ke kuma kina nan tace ya za a yi raina zuciya ta dana yana ta ihu ni kuma ina nan yace shi kuma wallahi ba a isa a kwanta masa da yaro jariri a kawo masa jariri gadon sai kwanta ba kuma ɗansa ne ba wato magana ta Allah wanda bai san larurorin mata a cikin gidajensu ba sau da yawa zai zalunce su yanzu wannan faɗansa ne ba faɗan wani ba ne amma yana koran matarsa ta gobe ta zo masa da ɗaya ɗakin kwana to kuma wani ɗan wallahi in ya daɗe minti goma kullum sai ya ji ɗumin uwarsa yake iya bacci to ya za a yi kin ga wannan an hana ta da aiki in ta je ta tsaya tana kula da jaririnsa ya zo yana ta bada aikin banza ni ai ko damuwa ma ba a yi da ni ba ai ke kan jaririnki shine jaririnki ni wallahi aure ma zan ƙara kuna haƙuri kuna haƙuri mata kuna haƙuri Allah ya muku albarka Allah ku ta haƙuri kar ku daina ku ta haƙuri kar ki kashe aurenki ki bi shi kawai a haka dan babu damuwa eh Allah ya saka da alkhairi malam an wani lafiya an waye gari kalau lafiya din ta ce malam uban yara na ne ya sake ni to yaran nawa manya ne magidanta sun ce za su ɗauki nauyina ma'ana a cikin 'ya'yanta akwai magidanta babansu ya sake musu uwa suna da rufin asiri kuma 'ya'yanta sun ce tun da ubansu ya sake musu uwa su za su ɗauki nauyin uwarsu za su dinga bani abinci wai sai ya hana su kun ji mazan ko kun dai ji halin su ko kun dai ga irin halin mazan ko to Allah kiyaye to dan Allah malam a taya ni da addu'a Allah ya dawo mini da hankalin yara na gare ni yanzu dan Allah ku duba wannan hukuncin zalunci baiwar Allah har da 'yan naira ɗari biyar ɗin ta aiko saboda tana cikin matsi ɗari biyar ta ce gashi a gaya muku yi mata addu'a mijinta tsohon mijinta da ya sake ta ya hana 'ya'yanta su ciyar da ita kai wannan in abin da ta faɗa haka ne muguntarsa ta isa to anan mai hukunci kai ga wannan kudin a sa asusun marayu Allah sa ka dane me hukuncin ƴaƴan ya kamata su yi ladabi da biyayya uban a nan gurin ba za a yi wa baba da'a ba babu baban da yake da haƙƙi a shari'a ya hana ka ka ciyar da uwar da ta haife na'am shi baba ne Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara imani baba ne amma maganar ya hana ka ka ciyar da mahaifiyarka tana zaman yunwa tana zaman zawarci a batta da yunwa ta mutu kai saboda baka da hankali in ya muku magana ku ce baba ko akwai dalili in za ku iya idan ba za ku iya ba ku ce baba to a yi dai haƙuri muna neman izini za mu taimaki uwarmu in kuka yi sai na tsine muku wallahi in kuka taimake ta kuka kai mata abinci duk wanda ya kai wa gwaggo abinci ba ni ba shi sai na tsine masa ku ce baba Allah baka hakuri ku tafi kasuwa ku yi lafiyayyen cefane ku kai wa uwarku tsinuwarsa ta banza ba inda za ta wallahi wannan kismatun diza kenan rabon zalunci uwarka tana da hakki a kanka ko a gidansa take a ƙarƙashin aurensa kaga zai kashe maka uwa da yunwa yana ciyar da kishiyarta kai kuma taka uwar ana barin ta a yunwace lallaba ko ta bayan kofa ne ka rika aiko mata abinci maza maza ku taimaki uwarku yanzu abinda matar take nunawa abinda matar take nunawa ƴaƴan sun watsar da ita wai yanzu addu'a take a taimaka mata Allah ya dawo mata da hankalin ƴaƴanta su dawo su ci gaba da bata abincin da za ta ci saboda ubansu ya sake ta haba da Allah sai dai in kuma suna ciyar da ita ne da kuɗin shagon uban to nan kuma sai su nemi sana'arsu ta kansu su ciyar da uwarsu Allah ba su yadda za su Allah ya rufe asiri ina muku addu'a mata Allah ya ba ku rayuwa mai inganci ina roƙon muku Allah ya ku iyayena mata Allah raba ku da irin wannan zaman aure na kaskanci ina muku addu'a ‘yan mata Allah Allah ya ba ku ikon zaɓen mijin ƙwarai Allah ya sa karki fada a hannun banza Allah ya sa kada soyayyar zamani ta rufe miki ido ki kasa tunani ki je ki fada hannun azalimi namijin wannan zamani ba a aurensa sai an yawaita azumin nafila da salatin annabi da daddare da roƙon Allah da sadaka Allah ya taimake ka ka faɗa hannun mutumin kirki abin fa ba a rigarsa ba ne ba a soyayyar da yake turo miki a waya ba ne abin ba a wayar dare ba ne abin ba kaza ba ne taufiki ne da dacewa da raho wani namijin ko bushiya ta fi shi daɗin mu'amala kaucin sha'ani ne da shi bai da daɗi ko jiya wata tamin waya ta ce wallahi wallahi malam na tashi a karatun nan ta ce wallahi wallahi malam yau aure na wata biyu kawai ta ce ban taɓa yin kwana uku cikin farin ciki da jin daɗi da mutumin nan ba malam ta ce mutumin nan ya yaudare ni ta ce ba na jin daɗin auren nan kwata-kwata na ce ba auren soyayya kuka yi ba ta ce iya soyayya ashe yana da kakkausan hali kamar na damo ta ce na rasa inda zan sa kaina in gaya wa ubana bai zai yadda ba mahaifiyata za ta ce wu abun kunya ki kashe mana aure wata biyu na rasa yadda zan yi ta ce shine na kira ka malam ka taimake ni malam ka ban shawara ina zan sa kaina kullum fa abin da ake ciki ke yasa ana tausayin yarinya budurwa mai rawar kai daga mutum ya zo baki gama bincike ba kin miƙa kanki gare shi waɗannan mutane na wannan zamani sai kin yi bincike sai kin yi bincike kar a yi gaggawa in ya zo yana rawar kai ya tafi je ka Allah zai kawo wani ba kai ba me ya zafi ba za ki mutu ba ki aure ba insha Allah za ki aure amma Allah ya baki mijin aura na dindindin shi ya fi Allah ya rufa asiri Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani insha Allah yau ma za a ɗauki sunan marayu maza da marayu mata na faɗa don Allah duk uwar da ta san ta kawo mana ɗanta a matsayin maraya mutum ɗaya za mu iya ɗauka a gidanki ba za mu iya yi wa ‘ya'yanki marayu biyar ɗinkin sallah duka ba akwai marayu a garin nan da yawa in kika zo kin ba da sunanki jiya shekaran jiya kika sake dawowa to zai fa shafi waɗancan ma da aka yi musu kowacce da aka yi mata da aka duk wata uwar maraya da ta san cewa ta zo ta ba da sunan ɗanta ta tafi ku daina zuwa kuma akwai 'yan sojan haya sai kawai ta ɗauko yaro a bakin titi sai ta ce ka ce ni ne uwarka sai a koya wa yaro a ce ka ce babanka shekararsa uku da mutuwa yaran duk kowa ya zo sai ce shekara uku da mutuwa baki ɗaya in taimako ne normal taimako za mu iya ba da taimako amma a bari mu ba wa marayun nan mu taimaka musu don Allah ku taimaka mana kukan ɗalibanmu ne yau shekara wajen ashirin muna abin nan ba ku taimaka mana ku bari mu taimaki marayu da aka yan hizba ku sa ido duk wacce kuka ga ta zo ta kawo yaro ta daɗa dawowa kafin ma ta zo gaba na ma ku sallame ta idan mun gama yin na marayu muna da sauran yadi muna da waɗanda za mu ba mu taimako a nan da yawa yanzu 'yan mata nawa da iyayen nasu amma wallahi ba su da kayan sallah ba a nan wata tabturo man takarda ta ce ita budurwa ce ita ba maraya ba ce ba ƙarya ta ce don Allah a ba ta kayan sallah ko jiya wata mata kira da awaya ta ce malam don Allah ka mun kayan sallah ni budurwa ce wallahi ba ni ba maraya ba ce amma wallahi ba da kayan sallah don Allah malam ka sani a ka mun kayan sallah budurwa ce irin wannan dole a taimaka mata saboda kar ta je ta barna ba ta da saurayin da zai taimaka mata to a gaya mana gaskiya mu taimaka shi yafi a mana ƙarya Allah ya taimake ku Allah muku albarka Allah sa mu cika da imani ربنا عليك توكلنا وإليك أدمنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب